الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الهدي تقص قوة ربيع الأول shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan goma shekara ta 2020 meladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sayil bukari yau za mu tashi a babin da ke faɗin a ƙaunin lahi ta'ala ƙulhuwar ƙadiru ala an yaba asa alaikum عذابا من فوقكم اتشين سورة الأنعام يجي يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبس يخلط شيعا فرقا الله يجي قل يا مسو هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الله شيني ميئيكم ya aiko muku azaba ta samanku kamar yadda ya yi wa mutanen annabi nuhu da mutanen annabi lutu da mutanen ashabul fil duka waɗannan allah ya aiko musu da azaba ta samansu ya halakar da su ana tunatar da ko in kuka saba wa allah allah mai iko ne huwal qadiru ala an yaba asa alaikum azaba min fawqikum zai iya aiko muku da azaba ta saman ku sai dai ku ji ruwan azaba aw min tahti arjulikum ko ku aiko muku da azaba ta kasan ku karkashin kafar ku shine a nitsar da ku ku ga ruwa yana bulbula kawai a nitsar da ku kamar yadda aka nitsar da fir'auna a cikin ruwa kamar yadda aka nitsar da karuna a cikin ƙasa kaga mutanen annabi lutsu mutanen ashabul fil duka waɗannan gabaki ɗaya da mutanen annabi nuhu azabar sama allah ya halakar da su akwai kuma wanda Allah ya halakar da su da azabar ƙasa akwai wanda Allah ya halakar da su da azabar ƙasa su ne irin fir'auna Allah ya tsada shi ta ruwa da kuma ƙaruna da ya girman kai ya nuna shi wani ne Allah ya sa ƙasa ta kece ya rubta a cikinta fa khasafna bihi وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين akwai wanda kuma aka halakar da su da iska rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin akwai wanda Allah ya halakar da su da tsawa fa akhadhatuhus sayha tsawa Allah ya halakar da su so Allah mai iko ne wato ya yi muku azaba ta yadda ya ga dama don shi ya halice ku azaban min fawqikum din nan za a iya fassara shi da jifa Allah yana iya turo mala'iku su ta jifan ku da duwatsu duk wanda yake saman ka baka ganin shi yana da daman ya kashe ka nan da nan to ko yaƙi ake yi na duniya ai akwai yaƙin da ake da jiragen sama kawai sai dai su suna shawagi kamar yawo suke sai dai ku ga wuta kawai ta baro bom ɗayan aka sauke shi a gari guda sai kaga an nemi an nemi komai an rasa wannan dan adam fa kenan yayi wannan ballantana Allah tabaraka wa ta'ala azabun min fawqikum za ku fassara shi da arrajamu a jefe ku aw min tati arjulikum ko a nitsar da ku a cikin ƙasa wasu kuma min fawqikum din suka fassara Allah zai iya halakar da wato akabirakum wa hukamakum manya manya cikin ku mabarnata yan ta'adi ubangiji tabaraka ta'ala zai iya kashe su min tafi arjulikum din kuma kananan ku duk wannan shi ma wata fassara ne bayin da suke cikin ku da kuma wanda suke ba su da daraja Allah bai bar kowa ba wajen yin azaba wasu ka ce azaban min fawqikum din in Allah ya ga dama sai ya rike ruwan sama ya hana zubowa ku shiga cikin fari wato da rashin abinci ruwa ya ƙi zuba ba sai ruwa ya zuba ƙasa za ta sha ta ƙoshi ta fitar da amfani ba ta ƙasan kuma za a iya cewa Allah sai iya hana amfanin ya tsiro ballantana ya yi har ku girbe shi man usamarat kenan duka wannan fassara ne da malamai suka yi au yalbisa kum shi'an yashi yalbisa kum din nan yukhlitakum min al-iltibas wato ya cakuda ku ku zama kun watse kun rarraba kun zama kungiyoyi kuna ta faɗa da junanku firakan shiya an ana nufin firaka ku rarrabu ku kakkasu wannan ya faɗa da wannan wannan ya yaƙi wannan yuqatilu ba'dukum ba'dha shi ma nan wani nau'i ne na azaba Allah ya ga dama sai sa ku ta kashe junanku kamar yanzu yadda abin da ke faruwa kaga ai mu ya mu ne yan ƙasa ɗaya ba wasu baƙi ba wasu suka samu dama suka dauki makami su kona inda suka ga dama su su kashe wanda suka ga dama su barnata abinda suka ga dama kuma ana kallon su duk wannan ku dauka yana daga cikin nau'in azaba da an Allah ya ga dama zai iya mu wasu kullum za su rikice su dauki iko a hannunsu su fi karfin kuma ikon na kuma kuma dai kudin ne wannan mutanen ne dai da ake sarrafa su da a ce ku zauna gida su zauna a ce kar ku tafi su ki tafiya a ce ku yi kaza wani lokacin kuma sai su zo su juya mu ta yi wa junanmu azaba mu ta kashe kawo kanmu ta sace sace a sace wannan a yi waye da sauransu daga mutane suna suna bin gida gida suna sata a kori mai gida a kashe na kashewa har kujerun zama ba a kyalewa ganima wallahi a ɗauke janareto a ɗauke mota a ɓalle ta a fidda ita a giya a tura ta a ta tafiya da ita an sace ta a ɗauke akwatin kaya na mutum duk wani abu da ka sani na gida an gama kuma a bunka masa wuta a ƙone shi a ƙasa ɗaya wataƙila ma unguwa ɗaya wataƙila kaza duk wannan yana iya faruwa kai ka ce da mutane ma idan mutum yana cikin wadata kamar hassada ma ake masa da wani rikici ya faru kawai sai a je abin kawo gidan shi wuta a kwashe dan abin da ya mallaka kamar mutane abin da suke jira kenan saboda babu tarbiyyar addini na'am duk mai addini wanda yake jin ana tunatar da shi Allah ya ce annabi ya ce bai zai irin wannan rashin hankali da dabbanci da rashin tunani ba to amma lokacin da aka raba mutane da addini to kuma shaidan shine malamin su to shine one of the disadvantages na hana mutane su zama suna da alaka da ilimi suna da alaka da addini yayin da kuka raba su da sanin Allah kuka dora su akan duniya to in kuma wani abu ya zo za ku gane illar raba su da allah da kuka yi za su muku ta'adin da dan adam ba lallai yi tunaninsa ba amma duk mutum da ya samu tarbiyya islamiyya ya samu kulawa ta imani kulawa ta ruhi to akwai abin da wallahi ba zai yi ba duk yadda za a yi ba zai yi ba to yana cikin azabar da Allah zai muku ya kyakkece ku ya raba ku ta faɗa da junan duk aikin a ubangiji in ya ga dama zai iya sai dai mu roki Allah Allah ya raba mu da wannan fitina قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر hadisin abu nu'man shine muhammad ibn fadl arim ke cin shi arim shi kuma daga hammad ibn zaid ibn dirham al-jahdami daga amr bin dinar daga jabir bin abdullah al-ansari yashi yayin da Allah ya saukar da wannan aya قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فإذا الله صلى الله عليه وسلم sai shi ya Allah ina neman tsari don girman zacinka a ozu bi wajhika ai a ozu bi zatika Allah ina neman ka tsare ni don girman zacinka da Allah ya ce ya ba su alaikum azabar min fokikum saboda annabi ya san Allah mai iya yi ne shi yasa da aka saukar da ayar ya ce yana neman Allah ya tsare shi haumin caji arjulikum sai ya sake cewa a ozu bi wacce ka a wata riwaya a ozu bi wacce kalkari abbara bil wacce wa yuridu azzat ya yi amfani da wacce yana nufin zatin ubangiji gaba ɗayansa أو يلبسكم شيعا شيعا nan yana nufin ya sa ku ta faɗa da juna wa yi zika ba'adakun ba sa ba sashen ku su kashe sashi ku rarraba ku zama ƙungiyoyi ku ta faɗa da junanku wanzu Allah ya ce to wannan dai haza ahwanu shine dan fa sauki sauki ko kuma aisar shine dan dama dama sauki sauki me yasa ana saukan mana da azaba ta sama kashe mu za a yi gaba daya idan aka saukan mana da azaba ta ƙasa kashe mu za a yi gaba daya azaban min fokikum mutuwa ne aw min tati arjulikum mutuwa ne aw yalbisa kum shi'an wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd wannan rarrabuwa da fada da juna annabi ya ce to wannan shine dan fi dama dama akan guda biyan kuma annabi ya faɗi wannan saboda akwai riwaya da ta zo ta abla ibn abbas ya ce na roƙi allah annabi ya ce wata rana na roƙi allah da autullaha أن يرفع عن أمتي أربعا نارو جعل ياي والأمة أبوه وقداهل yace ya yadda zai yaye musu abubuwa guda biyu guda biyu kuma ya ce bai yi alkawari ba bai zai yi ba annabi ne ya roƙi abubuwa guda hudu a wajen Allah Allah ya ce na karbi biyu biyu kuma ban karba ba ku ji wannan hadisin da kyau wani annabi ne da kansa ya roƙi Allah wani abu yake so Allah ya ce zan baka biyu biyu ba zan bayar ba wani abu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan yake nuna ba a yi wa Allah dole ba a yi wa Allah dole na farko ya ce دعوت الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم الرجم من السماء نارك الله يياي والأمة كد أججفوس دك سما شيني عذابا من فوقهم دين الله يمسى بلموتا شيني الرجم من السماء ya Allah kada ka jarraba al'ummata ka halakar da su da barin wuta daga sama ko kuma ka girgije su ta ƙasa alkhasfa min al'ard idan Allah ya ga dama ai zai iya bare ƙasar ta bude duk murubta gaba ɗaya ya rufe mu biya halakar da mu abu na uku ya ce kada Allah ya samu rarraba rabuwar kai na roƙi Allah Allah ya sa kar mu samu rabuwar kai na hudu kada mu yi fada kada mu yi yaƙi a junanmu wani ya kashe wani Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karbi roƙonka na ba zan muku azaba ta saman ku ba in jefe ku da wuta muku barin wuta kamar yadda aka yi wa ashabul fili kamar yadda aka yi wa mutanen annabi nuhu da kuma sauran al'ummomi sannan na yadda ba zan nitsar da ku ta ƙasa ba ba zan kuma kawo muku azaba ta ƙasa ta halakar da ku ba kamar yadda aka nitsar da fir'auna da ruwa ko yadda aka halakar da ƙaruna ba amma abu guda biyu ban karɓa ba wa aba an yarfa an humul ukhrayni guda biyu ya ce a'a menene wannan guda biyun ban yadda cewa ba za ku rabu ba dole sai kun rarraba dole a samu rabuwar kai bambancin ra'ayi sannan kuma ban yi alkawarin cewa ba za ku yi fada da junanku yi zai ƙaba ɗaukun ba a saba ba sashen ku ya kashe sashe ban yadda ba ban karba ba dole wannan zai faru kuma hakan yake faruwa yanzu kaga duk tsayar da al'ummar take yi Allah ya rike bai yi mata azaba ta sama ba Allah ya rike bai nitsar da mu ba bai halakar da mu da ruwa ba lokaci guda kan Allah ya so zai iya halakar da mu da ruwa yanzu ko da mana nan tabana da aka yi a jihar Sokoto ko jihar Kebbi akwai garin da fa wallahi sai da kwale-kwale suke yawo garin gabaki ɗaya ruwa cinye shi ya cinye dacin garin ya shigo garin malam sai dai kaga yara kanana ana dora su akan akan akan akan taya ai wannan akan tip ko akan wani abu ko aka fadu ana ta fita da su kafin a fita a bar garin mata shi hankali ruwa cin da garin gaba daya ina maganan motoci ina magana abun hawa ba a ganin su gaba daya ruwa ya mamaye su gaba daya kuma ya dauki kwanaki bai tafi ba gari ya zama kogi to in Allah ya ga dama wallahi kasar gaba sai nitsar da ita da ruwa in ya ga dama sai sako ruwa a yi ta ruwa kuna ganin kamar ruwan nan zai tsaya wallahi ya ki tsayawa duk hanyoyin ruwan naku su cika hanyoyin ruwan su cika gidajen ku su cika tun kuna iya tsallakawa ku yi sama har komai na kuma ya lalace wannan abu ne mai sauki a wajen Allah shi yake rike ruwan shi yake kawo shi to shine zaka ga muna ta fada da junanmu idan an yi can wani sai kaga yayi can in an yi gabar wani sai ya yamma in an yi kudu wani sai ya arewa duk lokacin da aka zo ana magana wani abu to sai ka samu wani kuma shi kuma dan ra'ayi yanzu wannan zanga-zangar da ake ana ta kone-kone ana ta kashe-kashe mu fa muna can fa ana ta kashe mana mutane a port harcourt ana ta yanka su ana ta kashe ko jiya wani sai da ya kira da ya ce malam sun mana ta'adi sun kashe mana mutane sun yi ta attempting za su kona mana masallatai sun kona wasu wasu ba su iya konawa a imo wani ya kira ni yana kuka ya ce yau malam kwanan mu biyu wallahi ba ci ba sha ba mu isa mu fita ba ga motocin mu nan an kokkona ga gidajen mu nan ana bi gida gida suke bi suna kashe ce ga motocin dan watanan duk dan bunka musu ta ga direbobi daga arewa sun shigo da kayan abinci sun shigo da dabbobi su duk an kashe su an ɗebe dabbobin an ƙone motocin ga jos nan masu ma suna ta yi hajjiya ma suna ta ƙone-ƙone ana ta kashe-kashe duk wanda aka samu mai sallah a je a yi masa wannan amma abin mamaki sai kaga wani ɗan arewa ya fito yana cewa 'yan arewa ba ku da hankali ana neman muku 'yanci amma ba ku gane ba wai an ƙi a goyi bayan wannan zanga-zangar mu ma me yasa ba mu yi ƙone-ƙonen nan ba kuma musulmi wallahi ko wata mace ta fito ta yi zage-zagenta ta ce haka ɗin shi ne daidai da yake ba su da ruhin addini me alakar wancan ensas da kuma kona masallaci me alakar ensas da kona jaiz bank me kuma me me me me dalilin da yasa duk arewa ba a dauka ba sai jos me yasa su kare suke da yan sandan sas din mutane dabbobi ba su da hankali sai abu ya zo ya faru gashi a zahiri ya ya nuna dimension inda yi fuskanta amma ba sa ganewa me yasa mu a nan Kano daga sabon gari aka fara me yasa ba a fara daga Jakara ba me yasa ba a fara daga cikin gari ba me yasa ba kwa ganewa ku ta kona garurukan ku ku ta kashe junanku a sa ku yi ta kaza kaza da sauransu kuma a hanya a ta bi ana ta datsewa duk inda musulmi yake a kashe shi wannan ita ce zanga-zanga shine za a zo a sa mutane su saboda mutane ba su da hankali an yadda ana cikin matsi ana cikin kunci amma matsi da kunci kuma sai dawo a ta kashe musulmi matsi da kunci sai dawo a kashe musulmi sai da a ta kone mana masallatai sai da a ta kashe hausawa wani wannan shi hankali ne wannan kuma wallahi mun fada muna maimaitawa akwai ranar da dan arewa zai yi da na sani wallahi wallahi akwai ranar da mutum zai yi da dan arewa sai ya yi da na sani waɗannan mutanen in suna son ku da gaske shekara nawa aka ana kashe mana mutane a maiduguri mai yasa basu zanga-zanga ba shekara na ana kashe mana mutane a katsina ana kashe mana mutane a kebbi ana kashe mana mutane a har yanzu ba a daina kashe mutane a zamfara a katsina a kaza a kaza kaza har yanzu shekara nawa ana kidnafin ɗinmu ana mu gida-gida ana sace mu boko haram da aka yi ta ana ta tasa mana bama bamai aka yi shekaru a arewa ta kama da wuta me yasa ba su fito suka yi zanga-zanga suka nuna su masu san yancin dan adam bane wani irin yunwa ne da talauci ba ba lokacin in har kishin kasar suke yi da zaman kasar kai a haɗe a tafi a yi wani me yasa ba su yi muku ba kawai mutum da yake dabba ne mara hankali wai dan an je an kashe wani mutum daya a can wai yan sandan sa sun kashe wani mutum daya a can an yi zanga zanga kai ma da ke wawa ne baka da hankali kai ma ka zo ka bicici ka je ka kona makarantun ku ka kona kotun ku ka kona dukiyoyi ka kona gidajen masu kudin ku ka kona gidajen yan siyasa saboda baka da wayo ka zo kana yi wa wasu aiki ba kama san manufar da ake ba su can ana raba musu kuɗi suna yi kai kuma nan banzan bazara ba ma wanda ya san da kai ya kamata mutane su zama masu hankali masu tunani harka ce ta kabilanci sun juyar da abin kawai sun mai da shi kabilanci da fada da addini kawai in gwamnati suke so su barar da ita su je abuja mana ba ya su kwan ba su tafi abuja ba su je su bunka wa gidan shugaban kasan wuta fa shi kenan ba su kashe shi inda ba su san sa me sai an zo an sa ana kone mana masallaci ana tsare mana hanya ba ya su je su yi ba kuna ji ana buga waya ana ba da umarni duk inda kuka dan sanda ku kashe inda kuka soja ku kashe yayin da suka zo suka rugurguje kasar ba wani dan kasuwar da ya fice je kasuwa ya kasa kaya shagunan ku za su gusi ta kwashe wa kaya kuma banda rashin mutunci wai iyamuri wai iyamuri ibo wai shi zai zai wannan abun wai a kyale su ga sanan duk sun yi arziki suna zaune da mu a nan gurin sun samu kuɗi sun samu wadata mu su je can suna ta kashe mu suna ta gana mana azaba wani fa kansa suka gutsure gaba daya bal suka gutsure shi nan sun yi kuɗi suna da shaguna suna da gidaje suna da unguwanni nasu suna da arziki suna da wayewa suna duk mun zuba ido mun kyale su mun ba su dama ana yi mu kuma can suna can suna gana mana azaba wai wace biyafara biyafara to ku ware mana ku je ku yi biyafaran taku sai me to kullum ya kamata mu zama masu tunani wallahi ni dai ina ganin in mutum yana yin karatu ya kamata ya bi abin da yake karantawa kuma ya kamata mu wayar da kan mutanenmu su zama masu hankali kar su zama rasu hankali in karfin harkar kasuwanci ne yan arewa daidai gwargwado kuna da shi idan karfin harkar siyasa ne daidai gwargwado kuna da shi yanzu aunawa suka yi suka duba suka je suka dawo yanzu yadda take aunawa ɗin duk jam'iyyun gabaki ɗaya in ba sa'a aka yi wa musulmi ne zai daɗa komawa ku tsaya ku yi karatun ta siyasa ku karanta jam'iyyar kaza wa ake tsammani in za ka irgo mutum uku hudu biyar shida bakwai wanda ake tsammanin za a iya dora shi ko na kirki ko dai ba na kirki ba ne duk tsiyare dan arewa da musulmi ita ma jam'iyya kaza da ba su da wani tsayayyen candidate da suka tanada wanda idan gwamnatin nan ta gama za su dora shi ya zo ya rike kasar don haka bari su bazar da ita saboda sun yi calculation ba su da wani rabo kuma shine ku za ku yi tunani ku gani kudin shine laisa illa so in suka watsa kasar aka yi ta yaƙi yaƙi aka yi ta kashe kashe shikenan sai turawa sai su zo sai a kawo sojoji shikenan sai a ce an kawar da siyasa abin nan a kawo sojoji su karɓa daga nan kuma sai su kama kulle kulle sai su ɗauki wanda suke so sai su dora kuma shi kuma a ba shekaru a ce haka zai ta yi sai al'amura sun daidaita sai sun gama da gurguje mu gaba daya wallahi waɗannan mutane 'yan zanga-zangan na aka basu suka gama suka shigo nan arewa wallahi sallah ma sai sun hana mu